نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine karatunmu na farko a cikin wannan littafi na al-muqaddimatul izziya min jama'atul azhariya sunan littafin al-izziya ba kamar yadda muka saba wadin shi ba izziya zai tana da shadda kuma ya tana da shadda al-izziya al-izziya bil jama'atul azhariya kamar yadda zamu gani can ciki cikin mukaddiman malam wannan littafi an rubuta shi nan da shekara ɗari biyar da suka wuce shekara ɗari biyar da suka wuce aka rubuta wannan littafi sau da haka kenan sabo ne kuma tsoho ne sabo ne in an kalli littattafan malikiya waɗanda suka gabace shi tsoho ne kuma an kalli shekarun shi da shekarun ne saboda haka kenan baya daga cikin tsohin littattafan malikiya inda ma yana daga cikin sababbin littattafan malikiya waɗanda suka samu karɓuwa a hannun mutane amma in ba haka ba akwai littattafai manya-manya gagga waɗanda suka gabace shi manya-manyan littattafai daga cikin su dai shi ma ya zakulo ya zo ya littafin shi ya kware cikin mazhabin malikiya har shi ma ya zo ya rubuta wannan littafi na shi na al'izziya wannan littafin asalin shi wani katin littafi wanda ake ce ma umdatu salih ala madhhabin imam malik kamar yadda za mu gani ciki amma marubucin shi ya taƙaita shi ne ya tsamuke waɗansu abubuwa waɗanda ke ganin saboda himma ta yi rauni niyan mutane ta yi kai sai ya kwaso waɗansu abubuwa daga ciki ya taƙaice littafin ya bar wancan kuma ya tuna shi ne saboda ƙananan yara ƙananan yara ba manyan mutane saboda ƙananan yara wato samari ko kuma yara ƙanana masu shekara bakwai abin da yake شيخ يسأل يا مسؤول المقدمة العزية للجماعة الأسلامية والمثال ملكا ungani littafi ne da aka rubuta na makaranta tsari irin na makaranta ba tsari irin na karatu cikin zaure ba ya yi shi ya tsara na jama'atul azhariya azhar al-sunan azhar abin nan makaranta ce wata babbar jami'a ce ko ɗaya daga cikin daɗaɗɗun jami'o'in addinin musulunci ko kuma kana iya cewa ma ita ce makaranta ta zamani ta farko a duniyar musulunci azhar masallacin da ake kira da suna al-azhar masallaci kuma ya daɗe da ginawa ya bi shekara dubu da ginawa ya kai dubu da wajen shekara da dubu da ginawa to a cikin masallaci sai aka wato tsara masallaci aka mai tsarin karatu kamar yadda haramin makka yake da tsari irin na karatu za ka ga karatun zaune da ainihin kashi kashi a cikin haramin makka da na madina to aka mai wannan tsari sannu sannu sannu tahiya har Allah subhanahu wata'ala ya sa wadansu malamai suka ba da shawara da a keɓance makaranta ta musamman a mata azuzuwa don ba da karatu duka wannan shekara dubu da suka wuce saboda haka kenan ba wai da ɗaɗɗan littafi ba ne risala ta girma wannan littafin da wajen shekara ɗari biyar littafin risala shi ne da ɗaɗɗan littafi shi ma ba da ɗaɗɗe ba ne akwai waɗanda suka gabatar shi amma dai akwai wajen shekaru ɗari biyar tsakanin shi wannan ko kuma ma ya fi ɗari biyar wannan da shi ne takaitaccen littafin al-izziya kuma wanda ya rubuta shi ne abul hasan ashadari abul hasan ashadari kusa mai shadari shadari mansubi ne ana jingina shi zuwa ga wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙoƙi ɗariƙa daga cikin ɗariƙoƙin sufa ana kiranta da ashadariya na haka da wannan littafi ɗan ɗariƙar shadariya da kuma don ya ke karanta don ya halittu na su karanta ha? ha? to kenan mutum zai iya zama cewa yana da wani abu kuma ka karanta littafin ka babu ne domin in ba an gaya ma ma'anar shaziliya ba ka san mai shaziliya ba haka ne ko kuma za ka karanta littafin tun daga wasu har karshe ba ka ga kuskure ko da gida ba saboda nan ba maganar dalila ba maganar ibada ce nan da zai kwaso waɗanda abubuwa na shekaru da cikin wannan littafin yake bismillahir rahmanir rahim ina farawa da suna Allah da rahama mai jin kai ina fara ne shi lokacin ne littafin yana fara karatu ne ko yana fara rubutu mu sai mu ce muna fara karatu da suna Allah da rahama mai jin kai amma shi ne zai cewa ina fara rubuta littafin na da sunan Allah mai rahama mai jin kai me yasa ya fara da bismillahir rahmanir rahim saboda neman albarka to neman albarka ta san ba ya tabbata a da shi ba ka neman albarka abu sai in shari'a ta ce ka neman albarka mene ne dalili kullu amri bi ibadin la yubda'u fihi بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبكر من قال صلى الله عليه وسلم كيف الأمر اللي كده جرما كيف الأمر اللي كده مدعي سوسيا إلى المدعي sun girmama abin amma ba su fara shi da bismillah rahman rahim to bai da albarka albarka wannan abin yankuka ce da shi yasa malum ma wannan magana mun yi da a cikin tafsira fi ulumul qur'an mun yi da a cikin al-akhbari mai da cikin al'ishmawi mai da cikin littafai cewa abin da ya sama duk masu cewa da bismillahir rahmanir rahim saboda ne wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne hasan hadisi ne mai kyau sannan kuma malama suna ba da littafin su da bismillahir rahmanir rahim saboda ne saboda koyi da alqur'ani mai girma qur'ani mai girma yana fara da bismillah haka ne ko kowace sura daga cikin surorin shi tana farawa ne da bismillahir rahmanir rahim da sura guda daya ita ce ne suratu bara to saboda haka malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim saboda littafin ne ya albarka kuma ya yi albarka ko duniya afirka baki daya da duniya ma baki daya ne da kalli ta samu littafin shi inda ya kai musu biyu sai dai waɗansu wurare nan asiya wajen asiya mazazin abin nan suke da wajen rasha musulmin da ke jawo suna kuma mazazin hanafiya raka ba za ka taɓa irin wannan littafi domin hanafiya tsanani da yake za ka samu malamin malikiya yana da cikakken mazhabobi duka bai da tsananin irin na hanafiya amma za su malamin hanafiya ba za ka taɓa ganin duk littafin da ya zama maza ba ba wani ba ganin ganin shi kowane irin littafi duk wani da zai samu ba amma za ka malamin hanafiya sun samu da kai da yawa wani littafi ma babu komai cikin sai maza ba hanabila ko shafi'iyya amma kuma ka tarda ko zahiriya saboda yana son ya tare da mazabobi ya san wasu mazabobin da bai sani ba amma shi hanafiya ba da shi hanafiya yanzu suna da irin wannan abu wannan kishin na mazhaba da kabilanci na mazhaba sosai da kuma in suka san kai ba dan mazhaba su bane da waya su bita sallah saboda za ka zo da sallar ka da ta bamban da tasu kamar yadda suka fahimce ta amma malaman malikiya da shafi'iyya da hanabila ba su da wannan tsananin mawarin wannan kuma saboda abu hanifa shi ne farkon waɗannan malaman guda hudu saboda haka sun yi wayewar da shi bai yi ta ba inda shi ne farko farkon rubuce-rubucen addinin musulunci da su aka fara wannan shi ne kawai kudurin da ke da abu hanifa cikin wani alhamdulillahi rabbil alamin ana ke yabo ya tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da kowa wa ashhadu kuma ina tabbatar da la ilaha illallah wahdahu cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wa ashhadu la sharika lahu babu abokin tarayya da shi wa ashhadu kuma ina shaida anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cewa lalle muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya'il mursalin kuma ina shaida cewa lalle wa ala sayyidil anbiya'il mursalin kuma akan dukkan annabawa da manzanni wa ali kulli da kuma iyalin kowa da kowa wa tabi'ina la iyalin kulli wannan tabi'i shi malaman nasu suke cewa tabi'i ne cewa تنوين الجمل عن جملة يوم الجملة عن جملة عن كل واحد كما يقول الله سبحانه وتعالى كل له كل له قانت وكل أتوه داخلين كل واحد أتى الله داخلا هو يلوم الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ كل له قانتون كل واحد له قانت kowanne daga cikin mutane ne da tsuwa ne da Allah subhanahu wata'ala saboda ka in ka ga tanwini cikin kul to tanwini da iwa ke mun gane ko shine wa ali kullin idan ka zo zaka ce ni in ka mutu tanwini sai ka ce wa ali kulli wahidin min al-anbiya al-mursalin iyalin kowanne ɗaya daga cikin annabawa da manzanni والتابعين لهم لما سبي هذا الاسم بإحسان لجوز تاوى إلى يوم الدين الزوى لنا فاكمكو أما بعد ماذا قلت أما بايا هكا فيقول العبد الفقير إلى الله توباوى مبكى في سوى الله سبحانه وتعالى ينسوى أبو الحسن علي المالكي الشاذلي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم وتتباوى الفقير إلى الله مبقى فيه زوى الله سبحانه وتعالى هنا سواشي أبو الحسن علي المالكي الشاذلي قلنا لا وأنا كده كده البدل أبو الحسن بدل من العبد الفقير almaliki biyu bin mazhabin malikiya mai bin mazhabin malikiya ke nan babu yinka wanda yake ibada a kan mai fahimtar mazhabin malikiya a shagariyu dan ɗari da shagariya غفر الله له الله سبحانه وتعالى يغفر غريش ولوالديه كما الله سبحانه وتعالى يغفر غا ما يبنس غدابي ومشايخه ده معلومه واخوانه ده يخوانه وسائر أهل السنة المحمدية ده دكا أهل السنة سأل النبي صلى الله عليه وسلم دكا ما أبو دا سنة تمن زن الله صلى الله عليه وسلم ألا جابر كامش يجد هذه مقدمة ولن وتش بدأت مقدمة في مسائل أتكلم مسألة دبن دبن من العبادات من العبادات مسألة الروح مسألة الزكي matsalar abubuwan da suke masu tsarki da abubuwan da suke najasa arwalla yadda ake tsarki yadda ake kama ruwa yadda ake sallah farillan sallah musabobin sallah sunnonin sallah makaruhan sallah ga sunan dai abubuwa da zakka da azumi da haji duka ma da yayi bayani da mu'amaloli da saye da sayarwa da aure da saki duk abubuwan da suka shahi rayuwar musulmi ba su ɗaya akwai cikin wannan lissafi وغير ذلك ده wannan wannan ala mazhabin imam malik na rubuta shi ce akan mazhabin imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala to idan a wannan malami marubuta na littafi ya rubuta shekara ta ɗari tara da tasa'in da uku bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ga tsakanin shi da imamu suyuti shekara tamanin da wani abu ai ko sun imamu suyuti ko a shekara ashirin da wani abu tsakanin su imamu suyuti ya rasu shekara ta dari tara da goma sha ɗaya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta wannan littafi yake a kan mazhabin imamu malik imam malik kuma shekara nawa da su bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha shugabannin mu ne wanda muke haskaka rayuwar tarihin musulunci da ilimin sa amma ba mu san shi suka mutu ba yaushe aka yi da suka mutu ba mu da labari yaushe imam malik ya rasu ba daɗi ko kaɗan da almajiri a ce malaman nan guda hudu abu hanifa da imam malik da imam shafi'i da ahmad bin hanbal a ce yaushe aka yi yin suka rasu duk mutum bai sani ba ba daɗi babu daɗi ko kaɗan tarihi yana da muhimmanci idan ka iya tarihi sai ba ko ga rabin alkur'ani da tarihi yana da muhimmanci ka sa alkur'ani kashi uku kashi ɗaya na cikin hukun alkur'ani ba cikin tarihi amma malik ya rufe shekara ta ɗari da nawa bara a zaku rufa na duk shekara ɗari da nawa da su imamu malik bayan shekara ta ɗari da bayan manzo da sallallahu alaihi shekara ta ɗari da nawa ko dai da saba'in ko da saba'in da ɗaya kuma da suka ce da saba'in wasu kuma suka ce da saba'in da ɗaya wannan shekara da mamman da kuma ana yin shekara ta gobe ya tara da saba'in da uku bayan manzo da sallallahu alaihi wasallam ainihin na sha wani idan ta rikiwa saboda zai amfani ko ta ranar insha Allah yace to ya rubuta shi akan mazhabin Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala li yantafi'a biha al-wildan domin yara kanana su amfana da ita wannan muqaddima din wa nahwuhum domin kuma ire-iren su yara din waɗanda suka yi kama da su su ma su amfana da ita wannan mukaddima insha Allah ta'ala in Allah subhanahu wata'ala ya so ya so lakhastuha na taƙaitike ta na ta cike ta min kitabi daga littafi na al-musamma wanda aka kira da sunan bi umdati saliki ala mazhabi imam malik fil ibadati wa ghairi zalik daga cikin wannan littafin ya tsaro wannan littafin da ake cewa al-ijiyya umdatu salik ala mazhabi imam malik في العبادات وغير ذلك وسميتها نكرات رسولا بالمقدمة العزية ده مقدمة عزية ما عزية ما معنى عزية ها عزية Hmm? wato zuwa wata unguwa ce daga cikin unguwannin da ke birnin alkahira izza ake ce mata kamar marada akwai makwayo akwai bagalan akwai yan daka akwai wani ne gasu nan unguwa ce daga cikin unguwannin birnin alkahira da birnin alkahira tsohon birni ne ana kiran shi da al'izza al'izza ba al'izzatu ba العزة ده ألف العزة ده ألف المقصورة unguwa ce daga cikin unguwannin da ke cikin birnin alkahira amma ba cikin dangalgal ba waje kaɗan kamar ta yan balbelin nan da sauransu shi mutumin can ne can haka yi shi shi yasa ya sanya ma lissafin nashi sunan al-muqaddimatul izziya muqaddima ta wannan wurin ta wannan unguwar للجماعة الأزهرية دومين جماعة تسكي كراتو أتكم مصلاتين أزهر مشتملة سنكم شيء على أحد عشر بابا أكم باب يقوم شارع الباب الأول باب نفركو في الطهارة أتكم فركي قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا من سوكد الوا من تركي دق سما to to me ake ni da ruwa mai tsarki shine ma da ya fassara ce alma'u tahuru ruwan mai tsarki ma kana tahiran fi nafsi shine ruwan da ya kasance shi da kanshi mai tsarki ne mutahiran li ghairihi kuma mai tsarkakewa ne ga wani shi kama al-bahri wal bi kama al-bahr wato akwai wani abu da na raga ban wada muku ba a kusan duk littafin da mutum zai karantawa ya kamata ya wada amana ta ilimi mutum ya kamata saboda mutum bai koya makar shi karatu ya kamata mutum ya waɗi wannan littafin al'adar ilimi da ta ba da yanzu da komai ya rikice ya lalace ba in za ka karanta littafi sai ka gaya na mutane wanda ya koya da isnadi wane ya koya mana wannan littafin shi kuma wane ya koya mana shi kuma wane ya koya mana shi kuma wane ya koya mana har a je ga mai littafi da kan haka ake amma yanzu galibi mutum ma bai koyi karatun littafin ba kuma sai ya karantar da shi wannan littafi ban kare shi ba amma na fara karatun shi wurin malam sani dan tudu sun fahimce shi ba shi ya koya mana shi na yi nisa sosai na kusa sai rabin shi lokacin ta ya yi na ta karatu amma su kan na bi wuraren da ake karantar da littafin malikiya a cikin masallatai an fara da shi an fara da litin daga farko har karshe shi saboda haka wannan shine bayanin da ya kamata yi wani ya ce karshen sama ban taɓa koyon littafin ba na zo ina koyar shi mutahhiran li ghairihi mai tsarkakewa ne ga wani shi kama in bahri wal bi'r wal matar kamar ruwan teku kamar ruwan rijiya kamar ruwan sama waɗannan ruwaye guda uku ruwan teku da ruwan rijiya da ruwan sama su ne ma uku kowanne daga cikin su ruwa ne mai tsarki kuma mai tsarkakewa ma'ana ka iya tsarki da shi kuma ka iya shiga cikin shi tsarkake ka kuma ka hito kuma ya ci gaba da kasancewa shi mai tsarki kun gane saboda ka waɗannan ruwaye guda uku suke da wannan sifa su ne alma'u tahur to ni ba ruwan teku yawa gare shi ruwa ne mai yawa akwai mai iya sanya mai najasa akwai mai iya sanya mai najasa saboda yawan shi haka ma ruwan rijiya ba ruwa ne da yake daidai guda mutan kasa baje yana gudu yana tafiya yana da faɗi kasa yana gudu saboda haka shi ma ba ka iya sanya mai nagasa sai idan rijiya ta lalace ta cika da ana saboda ita takaitar ta ce an iyakance ta ana iya jefa mata abubuwan da in suka yi mata yawa za su sanya ma ruwan ta nagasa amma dai sai in abin ya yi kamari sosai haka ma ruwan sama ruwan sama su ma masu tsarki ruwan da ya zubo daga sama din nan ya kwanta ruwa ne mai tsarki sai dai galibi ɗan adam yana kyamar irin wannan ruwan da ke sha ruwan da ya kwanta a ce ka ewo shi ka tashi yana da yawa amma da in dai yana da yawa ya kwanta ko yanzu ya sauko za ka ɗebe shi ka yi arwalla da shi saboda mai tsarki ne idan lam ya tagayyar shay'un min awsafihi thalathati idan wani abu daga cikin kamannin shi guda uku din nan bai canza ba wahiyar launi ita ce kalan shi wa ba'mu da kuma ɗanɗanin shi wa da kuma iskar shi warin shi bima yanfakku anhu galiban da abin da yake rabuwa da gare shi galibi kallaban kaman madara wal asali kaman zuma wal bauli kaman bawli والعذرة كما باين فإن تغير شيء إن ولا أبي يتنزى من أوصافه الثلاثة daga kamannin shi guda uku din nan bai ma zukira da abin da aka bari ma'ana sai ruwa ya canza da madara to ya zama to ya zama to madara ce in ya canza da bawali ya zama to ne bawali haka in ya canza da zuma ya zama tumi in ya canza da bayan gari ya zama tu bayan gari ba a ce mai ruwa sai yasa mutanen da suke cewa ana iya harwalla da lemu fanta ko kuma coca cola da sauransu kaga wannan ba daidai bane saboda shi ba ruwa bane ba wanda za a cewa a bashi ruwan kuka sai dai ce ni a bashi lemun irin ta baya lemu na kuka ko lemu na fanta da sauransu saboda ya canza ya koma lemu ba ruwa ake ce saraka kenan idan ruwa ya canza da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka faɗi ya canza ɗaya daga cikin kamannin shi guda uku wa nahwihi ko abin da ya kama da waɗannan abubuwa da malam ya zaro fala yasihhu alwudu'u minhu arwalla da gare shi bai inganta mana in kai arwalla da wannan ruwan arwallan ba ta tashi kun gane ko walal guslu ko kuma wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan al'ada na mace da sauransu ko wankan tsarkin mace in ta tsarkaka daga jinin biki wato duka arwallan da wannan wankan duk bai inganta ba ta ce ne walal istinja'u haka ma yin tsarki da wannan ruwan bai yi ba mun gane wannan wal mutaghayyiru bi tahiri to ruwan da ya canza da abin da yake mai tsarki abin mai tsarki ne amma kuma sai ruwa canza da wannan abin mai tsarki tahir mai tsarki ne ghayru tahuri amma ba mai tsarkakewa ba akwai bambanci tsakanin tahir da tahur tahir shine mai tsarki da kanshi amma bai iya tsarkake wani shi fahuru kuma shi ne mai tsarki da kanshi kuma yana tsarkake wani shi saboda haka in ruwa ya canza da abin da yake mai tsarki in ruwa ya canza da turare kaga turare abu ne mai tsarki inda ba da tsarki ka sha masa mutunta to turare abu ne mai tsarki in ruwa ya canza da shi ba a ruwa da shi saboda turare ba ruwa ba ne sunan ya ruwan turare saboda haka wannan ruwan za ka iya wanka da shi za ka iya wanka jikin da shi amma ba za ka yi ibada da shi ba shi ne abin da yake yi yustamul fil adat za a yi amfani da cikin al'adu cikin abubuwan da aka saba yau da gobe za a wanke fuska an tashi daga kwana sannan kuma mutum zai wanke jikin shi da shi mutum yana so ya wanka sai ya wanka da shi saboda mai tsarki ne amma bangaren ibada bai iya tsarkake ta wal mutaghayyiru bin najisi najisun abin da ya canza da najasa shi ma mai najasa ne ruwan da ya canza da abin da yake najasa to shi ma ruwan ya zama tuni najasa kamar can bayan wancan karatun da mutum la yustamalu fi shay'in min al'ada ba amfani shi cikin wani abu daga cikin ibadodi adat cikin abubuwan da suke na al'ada ina in ruwa ya canza ba amfani da shi wurin wanke jiki in ya canza da kazan ba ka wanke jiki da shi ba ka wanke fuska da shi ba ka wanka da shi saboda ni ka zuba mutum gane lokaci to amma waɗansu al'adu sai a yi shi ko kamar kwaba laka sai a yi shi ya kwaba laka da shi ko abin da ya kama da wani wala fi shay'in min al-ibadat kuma haka ma ba a amfani da shi a cikin wani abu daga cikin abubuwan da suka shafi ibada ruwa da ya canza da najasa وإذا تغير إن رواية تنزع بما هو من قراره da abin da yake daga matabbacin shi daga inda yake kwance ne ka turabi kamar ƙasa kamar turbaya walbis kamar gishiri inda ruwa yake kuma nan gishiri yake tare suke tare ka halicce su wurin wannuratu kamar jar ƙasa au bima tawallada minhu ko kuma da abin da ya hito daga cikin ruwa din ba zuba shi aka yi ba a saboda dadewar ruwan kuma wani abu ya hito aka samu wasu tsirrai waɗansu ciyawu sun hito daga cikin shi ka tsofili kamar kainuwa au bi kolin mufti ko kuma saboda dadewar shi a wurin ya canza amma babu wani abu da ya zo shi da cikin saboda ya dade a wurin sai canza fa innahu la yadru wannan ruwan bai cutarwa wa yustamalu fil adati wal ibadat za a amfani da shi cikin al'adu da ibadodi kun gane ko saboda da kenan ruwa in ka zo ka samu ruwa wurin kasa gishiri da zarfi irin na gishiri sai ka yi a wannan ƙarshe saboda in tare aka halicce su da gishirin a wurin ko kuma katar da jar ƙasa a wuri ruwan su ma sun zama ja sun zama jajayen ruwa su kuma za ka yi amfani da su saboda in tare aka halicce su a wurin ko kuma ruwa ya canza da ƙasa saboda ni ƙasar baƙa ce su ma za koma baki wannan canzawan kalan tun da halitta ce wuri guda ɗaya ba wani abu ya zo ya shigo ya maida shi wannan bakin ba za a yi amfani da shi cikin ibadu canza wani zai cutar da ko kuma kainuwa da ta yi zuwa ciki sai ku canza mai kasu tana canza mai a kan ko kala kuma sai ka wani yanki yanki shi wannan zai cutarwa za ka yi amfani da shi ko kuma ruwa ya daɗe a cikin wani wuri ya daɗe ya daɗe ya daɗe ba ya amfani da shi ba sai canza kamar ruwa a cikin jarka cikin gudu yana cikin gudu ko an daɗe an yi sati sati sati ko ba ya amfani da ko da ka buɗe ka yana wani wari ba na jasa ba ne ruwa ne mai ƙarfi sai dai ba cewa aka dole sai kaya ba na da shi in ba ka jin daɗi saboda yana wari babu jin daɗin sa ya ji a cikin bakin ka saboda yana wani wari da sauran abin da ya kaba da wannan sai ka fita shi ka yi ka ibo wani amma in babu in kai ibada da shi ta yi in kuma akwai din ma kai ibada da shi baka kyamace shi ba ibada ka ta yi saboda babu wani abu da ya shigo cikin shi canza mai warin shi ko karan shi ko kuma dandanan shi wa idza waqa fil ma'il qalili idan ya wado a cikin ruwa wanda yake dan kadan ne كآنية الوضوء كمر قريم أرقرى أرولا للمتوضي جميع أرولا كوكوان كو سهاني وبوجة دمزج أرولا لي sai ya faɗo a cikinta ruwa ka ga wannan ruwa ɗan kaɗan ne sahari ruwa a wallahi ba su da yawa kaɗan ne wa aniyatul ghusli ko kuma saharin wanka lil muktasiri ga wanda zai yi wankan ibada da shi najasatu idan najasa ta hwada cikin wannan ruwan na arwala dan kaɗan ko kuma ta hwada cikin ruwan wankan nan dan kaɗan walam tugayyir sai ba ta canza shi ba fa innahu yasihhu tafhiru lalle yin tsarki da shi ya inganta lakin malaka sai dai yukrahu makruhi ne idan wujida ghayruhu idan aka samu wani shi to makruhi ne a yi arwalla da shi ko a yi wanka da shi makruhi kuma in kayi ba yana nuna cewa bai yi ba amma dai ba haka aka so ba in san samu ne akwai wadatar ruwa da sauran sai ka fitar shi sai ka ebo wasu ruwa mun gane ko na jasa ai kaɗan kamar mai kenan ya kubce ya walza yawa kamar ya walza a ciki idan tsari ya walza a cikin ruwan da za ka yi arwalla da shi ko ruwan da za ka wanka da shi dan walza haka kaga bai hawa zai bace wannan walzan da zai bace wa ko bai walza ba saboda haka kenan irin wannan bai cutar da ruwa za a yi amfani da shi والماء المستعمل في الوضوء ruwan da ake amfani da shi a cikin arwalla wal ghusl da wanka tahur mai tsarki yukrahu tafsir bi ana kyaman yin sarki da shi ma'a wujudi gairi tare da samun wani shi ma'ana ruwan da ka raga ga wannan kaya wannan sai ka raga ruwa abinda ake ni ruwan da kake sa hannu kana ɗebowa kana wannan da shi ko kuma buta da kake arwala da ita tana buɗe marinta a buɗe kana kaga din ka rike data akwai ruwan hannunka da ke da ba'a to sai ka raga in wani ya zo ba zai da raga ba masu tsarki ne to da ake mai tsarki ne saboda ka zai ibada da su zai yi wannan arwalla da su kuma zai yi sallah shi da abin da yake ne wal musta'mal fil wudu'i wal ma'ul musta'mal fil wudu'i ruwan da aka yi amfani da shi cikin arwalla wal wudu'i da wanka tahur mai tsarki ne yukrahu at-tasghir bihi amma ana karanta yin tsarki da shi ma'a wujudi ghairi tare da samun wani haka ma ruwan wankan jaraba da mutum ya raga ruwa ne mai tsarki za ka yi aballa da shi daga baya bayan ka gane ruwa ne mai tsarki bai da matsala ko kaɗan na duk da yanzu za a ba bai cutar idan aka raba su idan aka raba su fi'il da fa'il idan fa'il ya zama to mu'annas ne to kuma dama shi fi'ili dole ya zama to ne ko jama'a ne ko musalla ne ko guda ne dole dai a faɗi fi'ili guda ɗaya idan aka raba su da jumla mai yawa ko jumla ya karanci aka raba tsakanin fili da fa'il ya fa'il ne zaman to mu'annas ne to ya halitta a yi a waɗi ta utari kuma ya halitta a shayi mun gane ko ibn malik cikin al-jiyariya wa sallam sai shi ne fa'il din wa idza waqa shi ne fa'il din magana wa idza waqa bil ma'i sariri najasa idan najasa ta wada saboda ka sai ya kawo da kaje saboda yana sai amfani da waqa din kawai na'am
يتبين يشكوا بعد المسواك يصير ده ما يريبك إلى ما لا يريبك هم دين zuciya shi ba ta kwanta mu ba da cewa anya wannan ruwan yana da karfi ko ba da karfi sai ya bar shi ya bar wannan kokon da ya zo da ruwan ya je ke ko wani shike ne wa bil mustamal fi ghairi cikin abin da aka yi amfani cikin ruwan da aka yi amfani da shi a cikin wani shi cikin wani waje sun mustamari fi gairi cikin abin da aka amfani da shi cikin wani shi cikin wani abala da ne wanka ana cikin abin da ba ibada ba ne ruwan da aka raga amma abin da aka yi da su ba ibada aka yi da su ba kun gani kalmustamar fi tabarru kamar wanda aka yi amfani da shi cikin wanka na jin sanyi da shi wankan da za ka yi sabon ka tashi ko da rana ka yi zuba da sauransu ko da mai ko za ka yi lokaci kai wanka ba dai na ibada ba wanka ne na ciki daɗi sai ka raga ruwa shi wannan ruwan mai tsarki ne ko ba da tsarki saboda ba ruwan ibada ba ne wa ghuslul juma'a da kuma ruwan da aka yi amfani da shi cikin wankan juma'a قولان ما ليس يعطي مغنبني ولا بينما بالكراهة وعدده da karhanta wannan ruwa da kuma rashin karhanta ruwan ana malaman malikiya sun yi magana guda biyu nan wurin waɗansu suka ce makaroni irin wannan ruwan makaroni ne ma'ana dai ruwan dai shi ma mai tsarki ne amma in sun samu ne ka zinta ka ɗaya wani kai wanka da shi wa adami a waɗansu kuma da suka ce a'a wannan ruwa babu wani karhaci a ciki za ka yi amfani da shi za ka yi wanka da shi za ka yi alwala da shi matukar dai ya tabbata cewa babu wani abu na najasa ko kazanta da ya zo ya wada a cikin shi za ka yi amfani da shi Allahu a'lam na shi ne a yi shi ne ruwan da aka yi ibada da shi aka raga shi ne da mai ai tun da hanyar maganar ƙarfi shi ke kai ya dama da kai ibada da shi aka zama abinda ake magana wani zai iya zuwa da ƙarfi da shi ko ba zai zama ruwa ne mai ƙarfi ba da komai wallahu ta'ala ala nan za mu kwana